من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dunmu da saduwa wanda lokaci mai tarin albarka da muke karatu a cikin wannan littafi wato usulu salat ko salata da usul littafin da ke karantar da aƙida wanda ta samo asali daga littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am a satin da ya wuce idan ba ku manta ba Muhammad bin Abdul Wahhab yana gaya mana matsaloli guda uku waɗanda suke wajibi ga dukkan musulmi ya san su kuma ya kudurce su a cikin zuciya ya ya bude maganarsa da shimfiɗa ta farko yau kuma wanda muka yi dogon sharhi a kanta yau kuma za mu tashi a kan shimfiɗa ta biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato usulu salata malam zai karanta mana wato wannan matsalar ta
يعلم رحمه الله تعالى انه يجب على كل مسلم ومسلم تعلمنا في ثلاثه مسائل ثلاث مسائل ثلاث مسائل نعم والعمل به الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
malam a cikin wannan shimfiɗar ya sake gabatar da magana irin wanda ya saba yi cewa yana buɗe maganarsa da yin addu'a ga shi wanda yake karatu ko wanda ake makaratu yake ilam rahimakallah wannan muka ce bayani ne na usulubin malamai na ahalus sunna in lokacin da suke karantarwa suna kokari su soma da bude addu'a fata zuwa ga ubangiji ko dai su bude da neman rahmarsa ko su bude da yin addu'ar neman shiriya a nan ubangiji malam yake cewa idan ka sani kai mai karatu rahimat Allah Allah ya jikanka da gafara domin gafara ita ce mafi tsadar abin da bawa zai roƙa zuwa ga ubangijinsa duk abin da bawa ya samu a duniya idan ya mutu Allah bai masa rahama ba to wannan abin hasara ne a gare shi da kuma tafiya to shine mala yake cewa e ilam rahimakallah ya ce ka sani ya kai wanda ke karatu ko wanda ake karanta maka wannan littafi rahimaka Allah Allah ya ji kanka da gafara ko Allah ya maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin wajibi ne akan dukkan musulmi wa muslimatin da kuma musulma wato wannan kenan ya game kowa da kowa musulmi maza da musulmai mata da ya tsaya ma akan ala kulli muslimin akan kowane musulmi ya shafi mace ya shafi mata amma ya kara ya ce wa musulmatin da ko musulma mace menene yake wajibi akan su ta'allumu hadhihi thalathi masail su san waɗannan matsalolin guda uku waɗannan abaiban guda uku da malam zai lissafa mana haƙiƙa ne wajibi ne matsayinsa matsayi ne na wajibi duk abin da ake ce ma wajibi abin da wani ba zai iya dauke ma wani ba akan abin da ya shafi shari'a musulunci yake to wajibi ne akan musulmi namiji da musulma mace su san waɗannan matsaloli guda uku wato kowane ɗaya daga cikin wajibi ne ya sani wal amal bihinna bayan ka san su kuma kai aiki da su kullum muka muna faɗa a kan cewa ni'imar ilimi shine bayan an sani kuma ya aiki da shi idan mutum baya da ilimi to sai ce masa jahili ne bai sani ba idan kuma mutum ya sani kuma bai yi aiki da ilimin ba nan kuma sai a ce mai bin son zuciya shi yasa wanda ke aiki a cikin musulunci ba tare da ilimi ba to yana da kamanceceniya da kiristoci wanda kuma yake ya sani amma zai aiki da iliminsa a cikin wannan al'ummar da shi kuma yana kama da yahudi su ne ubangiji magwaye da ɗaukuka ya gaya mana cewa su kiristoci jahilai ne galibinsu la ya alamun alkita bai illa amani ba su san komai ba sai tatsuniyoyi za a za bible din a makala a matasawa bai san me yake yi ba sai inda fada ya ce masa ya karanta nan zai karanta su kuma yahudu ubangiji ya ambace su da cewa sun sani amma suka ke yin aiki da sani shi yasa sai suka dawo da fushin ubangiji a kansu to shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratul fatiha mu rauki tsarin Allah ya tsare mu da fatattu su ne ɗan mishan masu aiki ya da jahilci sannan kuma ya tsare mu daga wa wala balin su ne waɗanda Allah ya yi fushi da su su ne suwa su ne su yahudu Allah ya fushi da su saboda sun sani su suke yin aiki da sani shi yasa a cikin kowace fatiha a cikin kowace sallah take roƙon Allah ya tsare ka da to shine malam a cikin wannan ƙa'ida ta shi yace wajibi ne mutum ya sani kuma ya yi aiki da abu waɗannan abaiban guda uku al'ula malam yace matsala ta farko wanda take wajibi akan kowane musulmi na miji da musulma mai zai sani annallaha khalaqana Allah shi ne ya halice mu wato wajibi ne musulmi ya kudurce a zuciyarsa musulma ta kudurce a zuciyarsa cewa Allah ne ya halice ta bayan ya halice mu kuma wa razaqana kuma Allah shi ke azurta mu wato da ya halice ka bai baka kara da ba a'a duk wani dangin arziki da jikinka ke bukata duk wani abun da idanka ko bakinka ko farjinka ko cikinka yake bukata sai da sa azabtar taka da shi walam yatruka la amalan mutum da Allah ya halice mu kuma ya azurta mu to bai ba mu kuma karan ba dole akwai manufa a cikin wannan halittar akwai manufa a cikin wannan arzikin da Allah ta'ala ya azurta mu da shi sai ma da yace bal arsala ilaina rasulan ubangiji ya aiko mana manzo akwai bambanci tsakanin ar-rasul da kuma annabi gaman ya fassara wanda muka saba ji shine annabi shine dukkan wanda aka yi masa wahayi ba a baki sabuwar doka ba aka ce ya dauki littafin wani annabi ko shari'ar wani annabi ya jaddada karantar wanda wannan shi ne annabi amma in an ce rasul ko ar-rasul ana nufin an ba shi annabta kuma an ba shi sabuwar shari'a an ba shi sabon littafi wannan shi ne dai bayani na kusa da malamai suka yawan yi amma duk mai san tsarin bayani zai iya duba littattafan malamai waɗanda suka ta bayani tsakanin me ake nufi da annabi me ake nufi da arrasul ala kulli halin in an ce arrasul shine daraja ta sama wato matsayin ka ya na annabi shi yasa malamai suka ce dukkan ar-rasul to manzo ne amma ba kuma ai dukkan ar-rasul annabi amma ba dukkan annabi bane ba kuma rasul ina fata ana fahimta wa Allah ta'ala ya aiko mana manzo wannan manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam faman ata'ahu dukkan wanda ya masa biyayya cikin abin da ya zo da shi da kalan janna ga ya shiga aljanna wa man akahu wanda duk ya saba ma shi wannan manzon da aka turo mana mala yake da kalan nara to ga can ya shiga cikin wuta Allah sauki wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin kullum wannan magana da malam ya faɗa yace Allah yake inna arsalna ilaykum rasulan hakika mu mun aiko ilaikum zuwa gare ku ku zuwa kenan ko mutum da aljan mun aiko a cikin ne muka aiko rasulan mazo shahidan alaikum shi manzon nan mai bani shaida ne akan ku kama arsalna ila fir'aun kamar yadda muka aiko zuwa ga fir'auna mun aika maka rasulan mazo wani manzo ne aka aika ma fir'auna shi ne annabi Musa alaihi salatu wassalam fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzon da Allah ya tura zuwa gare shi Allah ya ce fa akhadnahu sai muka danke shi muka kama shi akhadan wabila kamu wanda yake mai karuwa ko kamu wanda yake mai karfi wanda ba zai iya ficewa ina fata kuna fahimta kinan kamar yadda aka aika zuwa ga fir'auna aka aika masa manzo to haka kuma Allah ya aiko manzo a cikin wannan al'umma kinan waɗanda suka bi manzon da Allah ya aika ma annabi ya aika ma fir'auna waɗanda suka bi shi to suna cikin aljanna waɗanda suka saba masa kuma shine fir'auna da mutanansa su kuma suna a cikin wuta kenan mafahum a cikin wannan ayar shine mun aiko manzo a cikin wanda duk ya bi wannan manzon to yana cikin gidan aljanna kamar yadda duk wanda ya bi manzon da aka tura wa fir'auna a lokacin yana cikin aljanna waɗanda suka saba ma wancan manzon suna cikin wuta to kamar haka wanda ya saba ma wannan manzon a yau shi ma yana cikin wuta ina fata kuna bayyana to idan za mu ƙara sharhi a kan waɗannan maganganu da malage za mu iske cewa waɗannan maganganun nasa daga inda malam ya somo karatu zuwa nan za mu iske cewa wato malam ya ambaci matsaloli ɗaya bayan ɗaya malam ya ambaci matsala guda nawa malam ya ambaci matsala guda uku matsala ta farko Allah ne ya halicce mu matsala ta biyu Allah ne ya azurta mu matsala ta uku Allah ya aiko mana ba ina fata kun bayyana wannan magana ba da ta malam ya faɗa ba kamar yadda kun sani dama aqida ahlus sunna wal jamaa kullum idan suka bari magana suna kokari su lalubo mata dalilin ta a cikin alqur'ani dama an shiga cikin qur'anin ne sai aka fitar da matsalolin ba sai da aka samu matsalar ba ne sannan aka je nemo mata dalili ina fata kuna fahimta bambancin ahalus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ba ke ahalus sunna wal jama'a aqidar su ita ce wadda take a cikin littafin Allah shi yasa duk sanda suke magana akan abin da ya shafi aqida to masdarinsu na farko inda suke ɗauko aƙidarsu shine a cikin ƙur'ani kai tsaye waɗanda suka saba ma ahlus sunna wal jama'a su kuma sai sun gina aƙidunsu ne sannan sai su shiga cikin ƙur'ani su nemo masu dalilin da za su zai tabbatar masu da wannan aƙida ina ji ba za ku fahimta ba sai na ba ku misali yanzu ahlus sunna wal jama'a aqidarsu ne misali wannan yake anna Allah khalaqana Allah shi ya halice mu wannan kana neman ayoyin ta cikin Qur'ani suna da yawa yake Allah shi ke azurta mu ayoyi da yawa kamar yadda zamu zo mu bayani da suka ce sallah azumi zakka haji imani da mala'iku imani da ranar tashin kiyama imani da kwanciyar kabari imani da kaddara duk wannan ayoyinsu kai tsaye ne to duk abin da ya shafi masailu da itikadiyya matsaloli waɗanda ake son ka ƙudurce a zuciyarka matsaloli waɗanda suka shafi imani to wannan dole a kafa hujja da mai قطعي الثبوت قطعي الدلالة دول أبن ذا أكف حجة دشي يزنتو كي سيه yake a cikin alkur'ani ba ya ɗaukar ma'ana guda ne abinda kuma aka yi nuni a kansa ya zanto ya zo a cikin ayar kai tsaye ba ya ɗaukar tawili misali duk waɗannan abubuwan da na lissafa muku imani da Allah in kana neman hujja a kansa cikin littafin Allah kaga za ka iya cewa amanar rasulu قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كذا كيف أكت آمنا بالله كذا تقيي الثبوت تقيي الدلالة ko baka jin larabci amanna billahi ai ka san abin da yake yi to da aka ce sallah ita ma rukuni ne a cikin musulunci kuma abun ne usul ne daga cikin usulul iman to kaga ayat ta ba wahala wa aqimus salata da aka ce zakka ita ma sai aka ce wa atu zakat kaga qat'iyyat thubut qat'iyyat dalala kai tsaye kawai gashi nan an yi linkin din ka ba wani kaje ka dawo waɗannan suna buƙatar wata fasara bayan wannan ba sa buƙata aqimu salata ku da sallah wa atu zakata ku ba da zakka ba ba da wata fasara ba wannan ƙulu amanna billahi ku ce mun imani da Allah bai buƙatar wani yawace yawace ma'anarsa guda ɗaya ne ina fata na fahimta da aka ce azumi sai aka ce Allah ya ce ya ayi wallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kaga baya buƙatar wani dogon sharhi da aka ce wato aikin haji sai aka ce Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila kaga baya bukatar wata fassara in ba wannan guda ɗaya ba da aka ce imani da Allah imani da mala'iku imani da kaza kaga amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kaga duk wannan kai tsaye ne bai bukatar wata abin da ina fata bayinka haka da aka ce azabar kabari menene dalili akan haka Allah ya ce annaru yuqraduna alaiha guduwan wa asiya sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkiru ala fir'auna ashadda azab an ce yanzu dinnan da muke magana cikin wuta fir'auna yake gangarawa safiya da bari kaga yanzu ai ba sai kiyama ismir kenan a cikin kabarin sa safiya da bari ce a cikin wuta da safiya ta yi to gangarawa yake cikin azaba da yamma gangarawa yake cikin azaba abinda ke nuna ba azabar lahira ba sai yake wayo mata komu sa'a ranar da kiyama za ta tsaya za a ce ku shigar da fir'auna cikin azaba wanda take mai tsanani wannan tana nuna ba wannan azaba kuke ina fata kuna fahimta to duk abin da ya shafi aqida abin da ake bukata ka kudurce ana kafa hujja da shi ne kai tsaye a cikin ko dai da ayar qur'ani ayar qur'ani kuma ta zama muhkama ga ta a fili saro saro ko kuma ya zanto cewa hadisi ne gashi a fili kuruku kamar yadda maza Allah ya ce buniyal islam ala khamsi fi ce shahadatu an la ilaha illallah ya lissafo arkanul islam kaga kuruku ba sa bukatar wani dogon bayani to haka aqida ahlus sunna a gefe guda kuma waɗanda suka saba ma ahalin sai su kirkiro a idonsu sai su shiga ƙur'ani neman dalili to sai su rasa dalilin sai an ma dalilin tawili ina fata suna fahimta bari ba ku misali yanzu yana daga cikin aƙidar sufaye suka ce za a iya ganin annabi a yanzu kuma a yi magana da shi aƙida ne da take kulincewa sai aka ce meye dalilin ku sai suka ce ai Allah ya kashe waɗansu mutane ya raya su a baya kuma har an yi magana da su wai wannan don su tabbatar da cewa shehunansu ko waliyansu suna ganin annabi bayan kuwa annabi ya riga ya mutu suka ce gashi Allah ya kashe kuma ya raya suka kawo kissan nan ta suratul baqara wanda aka ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi ai da aka dake shi ya tashi da ya tashi kuma aka tambaye shi wa ya kashe ka yace wane da ya kashe ni ya koma ya mutu suka ce to wannan dalili ne mutum zai iya ganin wanda ya mutu kuma ya magana da shi duk don su justifying wai ana ganin annabi ina fata ana bayyana suka ce ga waɗancan kuma Allah ya ce alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahya ga mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam an tafi da su suka yi hayaniya suka yi rashin ladabi Allah ta'ala ya ce to fa akazathum sa'iqa sai tsawa ta rike su duk suka mutu bayan wani lokaci annabi Musa tashi yana addu'a afatuhu likuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin ya ubangiji na koma yanzu na koma mai zan gaya musu sai Allah ya ce sun ma ba na kun min ba da mawuce kun da Allah kun ta shuru hannu to an tashi to kaga wannan aqidar duk wannan ayoyin da suke karantawa ba za ta taimaki aqida ba saboda tambaya ɗaya za a yi mata shikenan ko ba amsa wace tambaya ce shine to mun ji ka haɗu da annabi ya baka wani abu wannan abin da ya baka sai ya tayar da kuma wahayin da aka yi masa tun da dai a wahayin da aka yi masa abin da ya ji tsada cikin kayan annabtar da annabi ya zo da su su ne ƙura'ani to amma ku shehun ku da ya ce ya haɗu da annabi sai ce ya bashi ne ya bashi salatin fati kuma ita salatin fatin ta fi ƙura'ani sau dubu shida ya kai ba za a yi gaba sannan kuma lokacin rayuwar annabi sahabbansa tsakanin shehunka ko waliyinka da na na fatima wanne annabi ya bisu dole zai ce fatima fa'amaya afuwa fa'amaya annabi bai tashi ba daga kabarinsa ya ba na na fatima haƙuri kaga dole in kafa a hujjatul batil sannan ga hayaniya da ta tashi bayan rasuwarsa tsakanin wa waɗanda suka ki shiga musulunci waɗanda suka fita daga musulunci suka ce dama suna yi tabo da annabi tunda ya rasu shi kenan ai wannan masuliya ne inda zai tashi ya kamata ya tashi ya ce a kai ko bayar ina fata kuna fahimta misali na biyu na ƙarshe shine shi'a shi'a suka ce wilaya manzancin sayyidina ali yana a cikin qur'ani da nasu sai aka ce menene nasu ku ba mu nasu tunda arkanul islam bai gaya da hujjoji kuru-kuru ma'ana guda ɗaya take dauka sai suka ce a'a ai Allah ya ce ya ya ce ma annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama wannan magana kana magana akan sayyidina Ibrahim ke kuma kana magana akan sayyidina Ali kada to kada babu babu hikima suke ce kuma Allah ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu wallahu waliyul mu'minin aka ce to ina sai dina a cikin ahal babu ya kawo to bai zama katsa'iyyar subut ba bai zama kuma katsa'iyyar jalala ba tun da neman ba zai iya fahimta ba yanzu da aka ce wa aƙi musana ai duk kun gani wa atur ba ai duk kun gani wali la alalla ai duk kun gani amalar rasul ai duk kun gani amma da idan na zo kawai ka kaddara baka abun nan ba sai ne kana kana jin larabci sai nace inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata wa yuqimuna zakata wa hum raki'un dan Allah zaka fahimci shugabancin sayyidina a cikin wannan ayat ko inni ja'iluka lin-nasi imama zaka ba za ka fahimta to wannan haka ahlus sunna to shi yasa a nan tun da malam yana magana akan aƙida ya kawo abun a jumlace ya kamata mu ko mu nuna dalilin malam da yasa ya faɗi cewa wajibi ne akan musulmi namiji da musulma mace su yadda kuma su kudurce a zuciyarsu cewa annallaha khalaqana Allah ne ya halicce ni to mutane kashi biyu ne kuma idan kana magana da su kowa da irin uslubin da za ka yi magana da shi shi yasa hujjar sai ta bambanta idan ka zo wajen musulmai kana son ka tabbatar masu da samuwar ubangiji da me za ka kama masu hujja da ayar ƙura'ani ko da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda sun yi imani da ayar ƙura'ani kuma sun yi imani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ita ce ake kira annaqaliya hujjar da aka nakalto daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan kana magana da wanda bai imani da Qur'anin ba fa ko bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba ma guje ne kake son ya yarda cewa Allah ne ya halicce ka shi kuma da me za ka ba masa hujja shine suka ce da mai da hankali domin ka kwana kana karanta qur'ani shi ne da ina ruwan da wani karanta qur'ani na ma bai imani da qur'ani sun zina bukata ka yi amfani da hankali sai ka tabbatar masa akwai Allah kuma shi ya halice to shine mala yake cewa wannan dalilan guda uku duk sun tabbatar da cewa Allah shi ne ya halice a qur'ani Allah ya tabbatar da cewa shi ya halice komai a hadisi manzo Allah ya tabbatar mana cewa Allah shi ya halicci komai sannan hankali lafiyayye yana tabbatar da cewa Allah shi ne mahalicin dukkan komai dalili a cikin alkur'ani ayoyi ne da yawa faɗin Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne mahalicin dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne mai iko a bisa dukkan komai kaga wannan aya Allah yake Allahu khaliqu kulli shay'in kaga baka da bukatar wata mazara Allah shine mahalikin dukkan komai ina fata kuna fahimta da fadin Allah ta'ala a cikin alqur'ani a wurare da dama farkon suratul rahman yace ar-rahman allama al-qur'an yace bi khalaqal insana allama bayan yace ar-rahman allama al-qur'an sai yace khalaqal insan Allah shine ya halice wa shi ya halice dan adam wato wancan ar-rahman din shine wanda ya halice dan adam allamahu al-bayan kuma ya sanar da shi bayani dalla dalla iri iri a wata ayar Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari sai ce me la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati lalle cikin halittar samai da ƙasa waqtilafil layli wan nahar da saba dare da kuma yi la ayatin akwai aya abin lura mai hankali da ke nuna akwai Allah kuma shi ya halice su amma ba ga kowa ba liƙunin alibab ga mutane masu hankali ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci wannan da yawa ƙololuwar abin da mutum zai kafa hujja da shi a cikin suratun shura Allah ce walillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل ما يشاء إنه عليم يا سلام الله يتي لله نا الله ني ملك السماوات والأرض ملك السماء والأرض يهب لمن يشاء ubangiji yana yin baiwarsa ga wanda ya so sai ba shi ‘ya'ya mata wani kuma sai Allah ba shi maza wani kuma sai Allah ya haɗa masa maza da mata wani kuma sai Allah ya bashi bakararre baya haihuwa ko ba ta haihuwa muhalli shahid farkon ayar yace lillahi mulku samawati wal ard na Allah ne mallakar samai da kasai haka Allah yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar haka Allah yake am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun dole dalilai ne da suke nuna Allah shi ya halitta huwa Allah khaliq al-bari' al-musawwir sai ce lahul asma'ul husna kabe ce huwa Allah khaliq shi yasa Allah ya tambaya a wurin yace afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun shi yanzu wanda ya halitta zai zanto kamar wanda baya iya halitta shi yasa Allah ya kalubalanci duniya yace ya ayyuhan nasu ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ashe duk duniya ba wanda ke yin halitta umma Allah shi sai ce a fa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkaru shi yanzu ba za ku hankalta ba waɗannan duk suna nuna me suna nuna ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi ne ya halitta ba wasu surorin kuma ya nuna mana ayoyin ya nuna mana cewa shin haka kawai mutane suke tsammanin za a ba su kara zube bayan an halitte su a ba su kara zube yace a fahimtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un dan adam yana tsammani kawai an halice shi ba manufa kawai za a bar sa ya abin da yake so abu ne ba zai yi to shi yasa waɗannan dalilai ne da suka tabbata daga littafin Allah waɗanda Allah ta'ala yake nuna cewa shi kaɗai ya halitta shi yasa malam yake cewa yana daga cikin usulul iman ka ƙudurce kai musulmi da ke musulma ki kudurta cewa Allah shine ya halice ka kuma Allah shine ya halice ki ba wannan ba ma kawai ubangiji matakin halittar masu da ya gaya maka ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إذاما فخسونا الإذام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين أول ولم أبنجي يسوما دحلت آدم يتي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مرجة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم والقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا duk wannan yana nuna mai kenan Allah shi ne ya halitta ina fata kun fahimta so mun gama da wannan annallaha khalaqana Allah shi ne ya halice ba wani wanda ya halice mu in ba Allah to menene dalili a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa Allah shi ne ya halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato Imam Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito a cikin hadisin nan da ake kira hadisin sayyidul istighfar manzo Allah yake ba wani musulmi mumini wanda zai fade shi da safe ya mutu kafin magariba ta ce na cikin yan aljanna in ya fada da magariba ka ai da safe kafin ya bayan mutu tana cikin yan aljanna ba wani istighfari da za ka yi wanda ya kai shi shine manzo Allah yace mutum zai ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا حديثي إن قلت محل الشاهد لا إله إلا أنت خلقتني يا الله كنك أهلتي أشهد أن ينالون الله شيئا لشكوة لكوة to waɗannan dalilai kenan in mun takaita akan wannan da suka shafi qur'ani da hadisi an tabbatar mana cewa Allah shi ne ya halice mu so ashe wajibi ne musulmi ya kudure a zuciyar da cewa Allah shi ne ya halice to menene dalili a hankalce don wannan muna magana da musulmai ne shi zai sai muka kawo masa ayoyin da suka yi imani da hadisi da suka yi imani cewa Allah shi ne ya halarci kowa da kowa kuma mun yarda kuma mun yi imani a hankalce idan kana magana da wanda ba musulmi ba shi da me za ka gamsar da shi cewa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka shi ne ya halitta imamu ahmad bin hanbal ya buga misali da kwai kwai ya ce idan ka kalli kwai yadda yake za ka ga bayansa ya yi kama da mai azurfa domin a lullube yake in ka buɗe cikinsa kuma za ka ga ya yi kama da mai da zinari domin zinari dama a cikin kwanson wani abu yake a lullube abu ne mai tsada shi yasa masu tonon zinari sai sun sha wahala in sun tono kuma sai an wanke an wanke wani lokaci ma ya an sa wuta sai haskensa ya bayyana ya ce to mai hankali idan ya kalli kwai ta waje dai ya yi kama da azurfa ta ciki kuma ya yi kama da zinari amma ba azurfa ba ne ba zinari ba ne amma in ka fasa shi me za ka samu ruwa za ka samu mai kyau musamman in ka sa shi a tambulan na ƙarau ya ce ana tafiya ana tafiya wata ran kawai sai kaga ya tsage idan ya tsage sai kaga mai rai ya fito da kyakkyawan gani in ka duba ɗan tsako in ya fito ya kake ganin sa gwanin ban sha'awa ya ce to wannan alama ce da ke nuna samuwar ubangiji saboda in ka dubi kwai ai istil akwai inda iska take shiga a ciki to amma akwai mai rai a ciki kuma su 'yan sayin da suke karyata cewa babu Allah suka ce rai ba zai iya duk kwaya halitta in tana da rai tana bukatar oxygen iskar da za ta shafa to amma ka gaya mun a cikin kwai ya za a yi iska ce penetrating a ciki in kai magana jinjiri a cikin mahaifiyar da za su ce ai ta cibiya yake shan iska da waye da to amma kwai sannan suka ce yana bukatar abin sha yana bukatar kuma abinci in ka ce jinjiri duk za su ce ta cibiyar ne yana bukatar tun da ya ce ya kashi kuma ya yi fitsari shi yasa yau za a haifi ɗan tsako in an jima kuma za a ga ya kashi amma yana cikin ƙon kuma bai kashi ba ya tsara wani yana nuna akwai wata fawa a koye wadda baka sani ba wadda ita ke jujjuya al'amarin imamu shafi shi kuma ya kafa hujja da mai kure fure na kowane abu ya ce wannan furen ɗan adam zai fito ya masa maganin yunwa ya ce akuya da dabbobin ni'ima idan suka ci fure sai wannan furen ya sa su samar da nono nonon kuma mai daɗin sha ya kurutu min bayani farcin wadannin labanin khalisan sa'igan da sharibin amma fure ne suke ya ce a daidai lokacin kuma idan zuma ta ci wannan furen ita ba za ta ba da nono ba sai ta ba da mai sai ta ba da wani ruwa mai daɗi ثم كلي من كل ثمرات فاخلقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس tare da cewa abu ɗaya suka ci da ya kamata tun da irin abu ɗaya suka ci su ba da abu iri ɗaya amma wannan ya ba da zuma wannan ya ba da nono mabambanta wajen ɗanɗano mabambanta wajen launi mabambanta wajen haske wannan yana nuna akwai ubangiji imamu shafi imamu abu hanifa shi ya buga misali ne lokacin da wasu suka zo suka yi inkarin cewa babu allah suna so ya tabbatar masu cewa akwai allah sai ce ba matsala ku zo gobe da sami ku sami zan tabbatar ba akwai Allah sai ce dama haka mutane suke yace yanzu aka ba da labari wani jirgin ruwa ya taso daga Red Sea ya zo nan Bahar Aswad din nan ba kowa a cikin sa da lodin kaya ya sauke kayan ya sace komawa cikin teku ba kowa ba mutunci shi kadai ya lodi shi kadai ya jawo kansa shi kadai ya taho shi kadai ya sauke lodi kuma ya koma suka ce abuwa ne ba wannan ai ba zai taɓa yiwuwa ba hankali ba zai ɗauki wannan ba ya ce to ya za ya hankali ya ɗauki kuma fitar rana fitar wata fitar da tsirai halitta ka ka dubi yadda aka halitta ka ana ƙara maka girma ba ka san lokacin da ake ƙarawa ba idan wancan ya zama hauka wannan ya fi kamata ya zama hauka in dai wancan ba zai yi wata wannan ma ba zai yi ba ina ba ta alabaita usaimin allah kala masa rama kasa kasa ko shi ya kafa hujja ne da me ayar da allah ta'ala yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne daga babu ko kuwa su suka halicci kansu kaga menene ansar dole ka ce ba daga babu akali domin babu ba za ta a babu za ta iya samar da wani abu ba ba abin da za ta iya samowa to tun da hankalinka ya yarda cewa babu ba za ta iya samar da wani abu ba kai kuma ga ka saman me ko akwai wanda ya samar da kake Allahu akbar Allahu akbar in dai ka yarda babu ba za ta iya samar da komai ba kuma kai an samar da kai to akwai wanda ya samar da kake don babu ba za ta iya samar da komai ba ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam jubair bin mut'im yace wallahi farkon abin da ya sa imani ya shiga zuciya ta ke yana kafirin sa mushriki a makka wata ran ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya zo wucewa sai ya manzo Allah yana sallah magruba yana karatu kuma a cikin suratul tur sai ya zo kan wannan aya fadin Allah am khuliqu min ghairi shay'in shin an halice ne daga babu am humul khaliqun ko kuwa mu ne muka halice su yana mushrikin sa yace wallahi da aka karanta wannan ayar sai naji kamar zuciya ta ta tsage ne yace tun daga ranar imani ya shiga zuciya kaga yi amfani da mai hankalin lallai babu ba za ta iya samar da babu wani abu ba tun da haka ne akwai wanda ya samar da misali na ƙarshe shi ne misalin shekul islam ibn taimiyya shekul islam yake cewa da za ka samu yace ai tabbatar da cewa akwai allah yace wannan abu ne tabbatacce wanda hatta yaro yaro irin waɗannan wanda ba za su iya bambancewa ba kiyayensu yace ya tabbatar da cewa akwai Allah hankalinsa yana gaya masa akwai Allah yace yanzu da za ka samu yaro karami irin wannan ko wanda bai kai wannan ba inda yana magana sai a buge shi sai ya waigoye waye buge ka sai ka ce masa ai ba wanda ya buge ka zai yadda shi ya ji duka ba sai ka ce ba wanda ya dake shi zai yadda ba zai yadda ba to tun da ba zai yadda ba ya ra'ayi dole a nemo wanda ya buke shi in an nemo wanda ya buke shi musamman in dan uwansa ne kaga zai rama kenan kaga ya yadda kenan cewa akwai wanda ya buge shi ba babu goce ba ta buge shi yace to tun da yaro ya iya yarda cewa in wani abu ya faru akwai wanda ya ya samar da abu ko wannan ya kamata hankalin mai hankali ya yarda cewa samar da shi da aka yi akwai wanda ya samar da shi ina ba ta ala mai ta amma idan kai da awayi irin ka wannan yaron da yake magana wannan dakikin nan yaran nan ɗansan suke cewa nature ce ta samar da komai ya karanta philosophy abinda turawa kurtukan kurtukan arnan da suka rubuta yake da awar ai babu Allah inda Allah ka zauna da shi ka ce to shi kenan yanzu na yadda babu Allah da kwakwalwarka da kwakwalwar tururuwa iri ɗaya ne zai yadda ba zai yadda ba ko to in ba zai yadda ba sai ka ce kaiwaye shiryar da kwakwalwarka ta fi ta tururuwa in ya ce nesa ne inda da ita ya imani to sai ka ce to waye shiryar da kwakwalwar tururuwa ita kuma ta tsakko abu mai amfani ta sa a cikin raminta kuma ya ilimantar da ita in ta sa a cikin ramin ga yadda za a yi in an yi ruwa ba za ta fita ba wannan ba ya da amsa kan wani ta da amsa kan sannan dole shi wa ya halicce shi babansa ya halicce shi yan mahaifinsa ya halicce shi to wa ya halicci mahaifinsa sannan abincin da kake ci ubangiji ya kalubanci duniya ya ce a bara aikin mata a garo ku ba da labarin abin da suke shukawa abincin da kake ce dawa da shinkafa da gero duk da muke ci daga ina aka samar da irin irin na farko wanda aka yi amfani da shi daga ina yake nesa ta jefo mana shi daga sama ko muka iya bambancewa wannan gero ne wannan dawa ne wannan abincin mutane ne wannan dabbobi ne kawai za su ci banda mutane wannan mutane ne za su ci bandin neca ne dan adam ɗin farko da aka so kan mahaɗi ya aka ya samu wannan ilimi wannan bishi ne misalan da malamai ke kafa hujja ne sai mu tafi gaba ta annallaha razakana wajibi ne musulmi da mace da namiji su yarda cewa Allah ke azurtawa idan kuma an ce arziki abinda ake nufi da shi dukkan abinda yake da amfani a tattare da ɗan adam ko arziki shi yasa malam yace fa kasirun minan nasi zan dauko muku magana utaymi yace da yawa daga cikin mutane ya zanno annar rizika malun fahad da yawan mutane sun dauka in an ce arziki ya ce kudi sai su dauka cewa naira kawai ake ne ya ce kansa farzizikwa au sa'u ya ce shi in an ce arziki yana da fadi ya ce ya sha fadin a ce wai dukiya kawai ya ce domin me ya ce al'imanu billahi ya ce wannan ma ana kiransa arziki yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma arziki ne hubbu alibaiti shi ma arziki ne yace al'ilmu rizikun ilimi ma arziki ne yace wal'ilm rizikun haƙuri yace wal'ulku kyawawan ɗabi'u yace arziki ne wal'adabu rizikun kyakkyawan ma'amala yace wa zaujatu salihah kai mace ma ta ƙware arziki ne walwaladu salih ta na kwarai ma arziki ne ya ce walmalu rizikun dukiya ma arziki ne wa kullu haza min rizikin duk waɗannan abaiban da aka lissafa gaba ɗaya arziki ne to an ce Allah shi ke azurta mu shine dukkan abin da kake amfani da shi wanda ba za ka ɗauka ka jefar ba wanda ya shafi lafiyarka ko ya shafi hankalinka ko ya shafi iyalanka ana kiransa sunansa arziki ka gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ai arziki ne saboda me Allah ya turo shi dan ya kubutar da me ya nuna wa mutane hanyar da za su tsira san ahli baitin ilimi hali na kwarai mace ta kwarai duka arziki ne shi yasa Allah ta'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ba wata dabba da ke lallabe a bayan ƙasa da ce Allah shi ke azurta ta shi ke azurta ta shi ke ba ta abinci shi yasa ce wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum yo ai da yawa daga cikin dabbobi ba sa dauka arzikin su a bayan su Allah ke azurta su tare da ku idan in ka takaita arziki kace ana nufin dukiya to kaga Allah ke dabbobi ba sa dauka arzikin su me dabba take bukata abinci ashe abinci ma arziki ne ina fata ana fahimta to waɗannan dalilai da waɗanda suka yi kama da haka a cikin ayoyin ƙur'ani suna nuna Allah shi ne ke azantawa kaga ayat da muka karanta wa ma min dabbatin bil alai illa ala Allah rizquha wa ka ayyin min dabbatin bil alai wa ka ayyin min dabbatin la ta'milu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum kaga Allah shi ne mai azantawa Allah yake kul man yarzuqukum min as-samawati min as-samawati wal ard qulillah kace Allah الله يقول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أشكر سورتين والذي ينالون الله أبيجي مبوعيد أفكا شينكي أزرتاو والله يرزق من يشاء بغير حساب أو تصور رزق هل من خالق غير الله يرزقكم في السماء والأرض أشكر وتصور أشكر سورة الفاضل duk waɗannan dalilai ne a ƙura'anance da suke nuna cewa Allah shi ne ke azurtawa amman hazan lade ya rizuku in amsaka rizqa ashe ruwan sama ma arziki ne wannan halaba siƙa laha ɗalƙun sai Allah ya ce rizikan lil'iba shi ashe kenan tsirrai da Allah ke fitarwa arziki ne ruwan sama arziki ne shi yasa Allah ta'ala ce wa fis sama'i rizqukum yace wa ma tu'adun ina ba ina ba ta'ala fahimta wannan dalilai ne a qur'anance da suke nuna me suke nuna cewa Allah ta'ala shine ke azurtawa shi yasa Allah ta'ala ya kashe daga masu kashe 'ya'ya mata a wurare guda biyu don tsoron talauci ko jin tsoron nan gaba ƙasa za ta tsiyace ya zai ya ciyar da su a cikin suratul isra da kuma da kuma cikin suratul an'am a cikin suratul isra Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum khashyata khashyata bil imlaq nahnu narzuqukum nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum a can kuma ya ce na hannu na rizuku ko wa iyahu a nan wa iyahu wa iyahu a can wa iyahu wa iyahu a suratul an'am wannan yana nuna Allah shine mai azartawa ke to shi kuma arziki ɗan uwa musulmi ana raba shi gida biyu akwai arziki khasun akwai kuma arziki amun arziki khas shine wanda ya shafi waɗansu mutane ke faɓu wannan shi ne arzikin lahira wannan ya shafi musulmai kawai arzikin imani wannan ya shafi waɗanda ke da imanin kawai suke jin ɗanɗanen imani ke sa arziki na halal ba mai jin daɗinsa in ba mumini ba shi ne ke jin daɗin arziki na halal da ya samu da zaran ka samu kuɗi na haram kuma kana jin daɗinsu to ka so masa alamar tambaya a cikin mu a cikin imani dan muminai suna jin daɗi da natsuwa ne kawai da abin da yake na halal shi yasa Allah ta'ala da ya ambaci abin da ya shafi ado na biya da kawace-kawacenta da sauransu sai koma kan na lahira sai ya ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya sai ya ce khalisatan yawm al-qiyamah كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون kace man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wani ne ya haramta ma mutane wato abinda Allah ya fitar na kawa da jin daɗi da kayan marmari da kayan daɗi na kawa wanda Allah ya fitar a bayan ƙasa wane ne ya haramta ma musulmi wannan su ji daɗi da wannan sai Allah ya bada ansa a kansa ya ce kul ka ce hiya lillazi na amanu kun hayatun duniya duk abin da Allah ta'ala ya fitar na arziki a bayan kasa yana tabbatuwa ne akan waɗanda suka yi imani su ma an ba su dama su ji daɗi amma ga mai da halal amma sai ce kada ka san yawmal qiyamah ranar tashin kiyama su kadai ne suka ce fanta da jin daɗin wannan abinci da abin sha da abin da ake abu jin daɗi da shi dikirin na duniya in sun ji daɗi a duniya to a lahira kuma in an koma nasu ne su kadai kare baya da komai Allah ce ka zalika da fasilul ayat kama haka ake rarrabe ayoyi da kaumin ya alamu daga mutane waɗanda suka yi sani ya alamu ga mutane waɗanda suka yi sani arziki kala na biyu shine arziki wanda yake amul to irin wannan arziki shine kawai wanda ake amfani da shi ya shafi musulmi ya shafi kafiri shine dukkan abin da za ka ci jikinka ya ginu abin da za ka ci ko kasa wanda jikinka zai yi kyau ko jikinka zai karu to wannan arziki ne na kowa da kowa ya shafi musulmi ya shafi wanda ba musulmi ba shi kuma ya kasu kashe biyu zai iya zama na halal zai iya zama na haram idan ya zama na halal to wannan musulmi suna jin daɗi don sun sani cewa ta halal suka samu akwai lada da suka ci kuma akwai lada idan na haram ne to sun sani cewa akwai zunubi shi yasa sai suka nisance shi shi yasa Allah ta'ala ya kawo shi a haɗe ayat da muka karanta yace wa ma bi dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin wannan ya shafi arziki gaba daya da Allah ya kawo a bayan kasa ina fata ana fahimta amma arziki wanda yake na abu wanda yake na halal wanda Allah ya halatta mu mu'minai su ci anan to a lahira kuma sun ke banta da shi ina fata an bayyana an nuna man lokaci ya yi wannan a takaice yana nuna bawa dole ya yarda ya sakankance cewa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka shi ne ke azurta shi shi kadai to shi kuma wannan idan ka yi imani da haka cewa allah shi ke azurta ka to wannan yana nuna kenan ba ka da lokacin da za ka je ka nemi haram kun gane magana duk wanda ya yi imani cewa Allah shi ne mai azurta shi ku ba da lokacin neman haram domin ne ya riga ya sani arzikinsa kamar yadda ajalinsa yake a rubuce to haka arzikinsa kuma yake a rubuce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadari kowane abu an halice shi da kaddara da gwargwadon abin da yake yanzu wa ya taɓa rugawa ya ce yana neman ajalinsa so yake ajalinsa yake nema ya mutu akwai wanda ya ruga yana neman ajalinsa babu ko waɗanda ke ƙoƙarin su rataye kansu ai su ma idan sun ji azaba sai sun yi ƙoƙarin ta yaya za su kubuta sai dai ina wala ta hina mala ya riga ya zarge kan kowa babu kowa ba wani yake ba mu wani labari wani ɗan kowa wani duniya ta yi yana su ya kashe kansa sai gaya ma abokin da su abokin yi da wannan abuciya ya yi da sai wannan wasa yake ba da gaske ke ba ai in dai kana son ga kai ba karka gaya ma kowa yi tafi kawai ka a watan sai abokin ya ce masa to babu ne ya ba ki wuka ya ce to amma ga wannan dai ka ɗan ɗaura a kunkuminka yace a shi ba zai ɗaura yace a aka je ka tafi da shi ni ban hana kai kashe kanka ba ya je ya ɗaura igiya ya zarge kansa ya ɗan tura abun ya ɗan soma jin ɗan soma abun ko zai zaro yanke so yadda ɗan adam baya neman ajalinsa to haka arzikinsa ma bai kamata ya nemi ta hanyar da Allah bai halatta ba ku yi haƙuri an samu wani malami daga cikin malamai yake cewa shi ya samu imanin cewa Allah shi ke azurtawa to tun da shi ke azurtawa to ya dogara ga Allah wajen me wajen arzikinsa zai tashi ya nema shi ne al'asibijin asbab sannan kuma zai dogara zuwa ga Allah sai ya ce sai aka tambaye shi saboda me ta ya ka fahimci haka sai ya ce da arba'ata ashiya da al'amura guda hudu ya ce alimtu annar riziki la ya kuru kai ya ce wallahi na sani arziki na inda arziki na ne to wani ba zai taba cin arziki na ba shi yasa ko ba wuce yake rabon kwado in ya hau ma zai kwado yace to tun da ba wanda zai ci arziki na sai ni wannan ya sa hankali na ya kwanta na nan duk abin da yake arziki na ne na san cewa ba wanda ya zai ci yace sai zuciya ta tana wa alimtu anna al-maut yantazurani yace kuma na tabbatar cewa mutuwa ta tana nan tana jira na akwai inda in na je ba zan ketare ba sai na fada ya ce saboda haka sai ne guzuri nake ta aiki nake ta aiki saboda mutuwar ce ke jira na ba ni ne ke jira da tana nan zaune tana kallo ya ce sai na ɗauki guzuri don me liƙa Allah domin liƙa Allah domin hatuwa da ubangiji sai ce wa alimtu anna amali la yattaqini gairi yace kuma na sani cewa aiki na ba wanda zai iya yi mai zai mana aiki in ba ni ba sai don Allah ya ce wa Allah ya ce insani illa ma sa aiki na ba wanda zai mani sai ni fashtagaltu bihi sai na shagaltu da yin aiki wato ban shagaltu da ɓata mutane ban shagaltu da cutar da mutane ba aiki na ba wanda zai maka sallar azhar sallar la'asar magariba isha'i kyauta sada zumunta kula da iyaye ba wanda zai man sai ni to sai na shagaltu da shi wa alimtu anna allaha mutalliyun alayya kuma na sani abu na hudu kenan ubangiji yana tsinkaye na duk inda nake na dawo ubangiji yana nan yana kallo na فاستحييت أن أن يراني على ما آتي sai nake jin kunya a bisa ya gani ina saba ma Allah a cikin wata ruwaya yace alimtu anna al-maut yatini baghtatan fa ana ubadiru yace na sani mutuwa ta za ta zo mani a abce ba shiri mutum nawa ya tafi Kano kawai sai aka dawo da gawar yana zan je in dawo dawo wanda ba yi ba ya ce to tun da na san mutuwan nan za ta zo mani a afke ya ce kawai shi ke nan sai na shagaltu ba dare ba dama ba rana aiki da ke kullum a cikin shiri da ke waɗannan ababen guda hudu duk wanda ya imani in ya same su a zuciyarsa imani da tawakkali zuwa ga Allah zai kai ka zuwa ga samar da waɗannan ababen guda hudu duk wanda ya san cewa arzikinsa ba wanda ya isa ya ci shi aikinsa ba wanda ya isa ya masa Allah ta'ala yana kallonsa to ya kamata ya ji kunyar saba masa arzikinka ka san ba wanda zai ci shi to ya kamata ka natsu gaggawa mai kake da cin haram ba wanda zai ci arzikinka kowa arzikinsa yake ci ya zo a cikin kisa wani daga cikin sufaye wataran ya aje abincinsa ya aje dan kosansa ko dan wani abinci kawai shi kenan yana jira zai zo yake kawai shi kenan sai kuliya ta zo waf ta ɗauke wannan abinci kuma shi kadai ne gare shi masa sai ya bi can wannan yana gudu kawai sai ya ga kyanwa ta zo daidai kusa da wani rami ta jefar da wannan mai sai ya tsaya da ce akwai wani abu ita ba ita ta ce ba sai koma gefe ya zira idanu kawai yana nan kawai sai ya zo wata macijiya ta fito ba ta da ido makauniya ce kawai ta ji warin wannan abincin kawai ta fito tana wawaci tana cap sai ta dauka ya ta koma cikin rami yake sarki ya tabbata da Allah wanda yake ciyar da abokan gaba daga abokin gaba yanzu kaga dan adam an dauke masa waina kuliya ce ta dauke bata ci ba ta je ta jefar zuwa gawa macijin da yake makaho yana a cikin rami a cikin nan ba mai cin arziki ke sa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi yace كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان أرشه على الماء Allah ya kaddara ya hukunta duk abin da zai samu halittarsa hatta zaman nan namu da muke yi a yau Allah ya kaddara shi kuma ya rubuta shi mutum nawa za su zauna a wace rana a wace rana ya rubuta ya aji tun kafin ya halittu sama da ƙasa da shekara dubu hamsin an yi komai an ake wa kana arshuhu alalma a lokacin al'arshin ubangiji ta kasance akan akan akan saboda haka a takaice yan uwa akan wannan hukuma ubangiji mabuwayi da kuka shine ya halicce mu kuma shine yake azurta mu lokuta ta ƙarshe wanda kuma tana buƙatar tafsiri duk da an yi tafsirin ta a baya shine cewa an Allah lam yatrukana hamalan Allah bai ban mu kara zube ba wannan kam ai dalilai da yawa sun tabbata akan wannan ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya nuna cewa manufar da yasa ya halicce mu shine mu yi bauta وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شيسا دوكا تفرقوا يسي يا أيها الناس ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس يا كتار mutane ku ji tsoron ubangiji allazi khalaqakum wallazina min qablikum shi ya halicce ku da waɗanda suka zo kan gabanin ku an halicce ku ne don ku mai don ku bauta sai ce fala bauta ta mai ni kadai kaga wannan dalili ne da ke nuna cewa Allah ya halicci bayi don mai don su bauta shi yasa wannan bautar kuma sai take da sakamako duk wanda ya yi bauta a bisa yadda Allah yake ya cika manufar da ta sa aka halicce shi to akwai aljanna wanda kuma ya yin bauta bai cika manufar da ta sa aka halice shi ba to wannan kuma yana a wuta shi yasa Allah yake wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun yace ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun ulaika humul ghafilun والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام فالنار مثوى لهم wato kafirai su ne ke ci suke aure suke hayayyafa amma suna babu manufa a a Allah ya ce wuta ce ita ce makoman amma musulmai ubangiji ya halice su da mafi manufa shi yasa karshen suratul nur ya ce fa abasitum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un sai Allah ya ce fa ta'ala Allah sarki ya tabbata ga Allah a bisa ake yayi halitta babu manufa fa ta'ala Allahul malikul haq فيتي لا إله إلا هو رب الأرش الكريم فيتي ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة قاش إلى فتا أم فإنت wato a takaice sarki ya tabbata ga Allah a bisa ya halitta wanda babu manufa a cikinta shi yasa Allah ta'ala yake a hasibal insanu an yutraka suda dan adam yana tsammani kawai za a bar shekara zubi a a alam yakunu tufatan min maniyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن- يا سلام الله أكبر Allah ta'ala yake mamaki yace dan adam yana nufi a bashi kala da dai alam ya kullu tufatan min mani ba shine mani ba dugon mani yumla wanda ake zubawa a cikin mai ba ai farkon sa haka ne yayi sun makana alaƙatar sannan muka sai ya kasance an malice shi fa khalaqa da wannan mani fa sawwa sai aka daidaita shi bi masa idanu biyu alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatay wa hadaynahu najdai هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ها؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة duk wannan halittar ubangiji ke ina fata ana fahimta to wannan duka dalili ne da ke nuna Allah ya halicce mu da manufa ba wai ba manufa ba sannan bayan haka kuma ya aiko mana manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi wannan manzo to yana cikin gidan aljanna dalilai akan wannan da yawa kuma ya Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhiluhu nara ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه duk wanda ya saba manzon Allah shi kuma yana auta dan me wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhiluhu naran duk wanda ya saba manzon Allah to wuta zai tafi wato an aika mana manzo kamar yadda aka aika mu Fir'auna duk wanda ya bi wannan manzo yana cikin aljanna duk wanda ya saba ma wannan manzo kuma yana cikin wuta to ya Allah ta'ala ka kare mu daga azabar sa ka sanya mu a cikin gidan aljanna abin da mun muka fada zama daidai Allah ba mu lafiya su wanda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik